bai kawo ba ainihin إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta sha shida ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da sha shida ga watan uku shekara 2025 miladiya ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani a wannan markazi namu mai albarka markazul imami dani li tahfizil qur'ani wa ulumi da ke nan BIO quarters cikin garin Azare jihar Bauchin Najeriya. Sannan muna karatu cikin tafsiri mai suna Taisirur Rahman fi ikhtisari tafsiri Muhyi Sunnatil Baghawi al-musamma Ma'alim at-Tanzil na Al-Abd al-Faqir ghafara Allah lahu wa liwalidai. ayoyi da muke ta karantawa ayoyi ne da suke magana akan Bani Isra'il. Allah na faɗa mana irin ni'imomin da ya musu da su kuma yadda suke kafirce ni'imomin Allah. sannan Allah yana mana bayani akan siffofinsu wanda ƙarƙashin ayoyin za mu fahimta cewar siffarsu ta farko shine warware alkawari duk yanda Allah ta'ala ya alkawari da Yahudawa to za ka gami suke warwarewa wai za ka na mithaqa bani Isra'ila sai ka ji sun warware thumma tawallaitum a ƙarshe wa iz akhadna mithaqakum sai ka ga a ƙarshe Allah yana zargin su cewar afatu'minuna bi ba'd alkitabi kenan sun warware shi wa takfuruna bi ba'd to kenan warware alkawari sifar su ta biyu shine kafirci wa ni'imomin Allah din ni'imar da Allah ya wa Yahudawa bani Isra'il to suna fuskantar ta ne da kafircewa wanda Allah ta'ala in yi maka ni'ima abin da yake so a wajenka shine godiya wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum to amma su sai su kafirce shi yasa Allah ta'ala yake azabtar da su domin Allah ya maka ni'ima ka kafirce mata to abin da zai fiyo baya shine shine azaba abu na gaba za mu lura daga cikin siffofin su akwai ƙarya da ƙage an gane su ce lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda su ce la yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara su ce inna allaha faqir su ce yadullahi maghlula su ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u duk wannan ƙarya ne an gane to jiya mun karanta daga cikin ayoyi da suke magana haka ci gaba dai akan siffofinsu shine yadda Allah ya ɗauki alkawari da su amma alkawari hudu ya ɗauka amma suka warware uku suka yi riko da ɗaya cewar la tasfikuna dima'akum kada kuna zubar da jinanan juna kada sashi ya kashe sashi amma suka kashe juna sannan kada sashi ya fitar da sashi daga cikin gidaje amma suka yi wannan sannan kada su taimaki abokan gaba akan yan uwansu sannan suka yi sana Allah ce in an kama musu fursunoni su je su fanso su iya wannan suka ɗauka an gane waɗannan dai su ne su ne yahudawa sannan jiya ayar ƙarshe da muka karanta Allah ya ce mana dangane da su idan an ce da su ku yi imani da abin da Allah ya sauka na alkur'ani za su sha mu iya attaura da aka saukar ta isan mana ba za su yi imani da me da alkur'ani ba sannan Allah ya zarge su a ƙarshen ayin cewa sannan me yasa kuke kashe annabawan Allah kinan annabi ya zo musu yana wa'azi kiran su zuwa ga tauhidi kiran su zuwa ga kyawawan ɗabi'u to abin da suke me shine kawai su kashe shi wannan annabi din shi yasa siffar kashe malamai siffa ce ta Yahudawa an gane mu ma yanzu a cikin akwai da suka siffanta da siffar nan idan malami ya sabawa abin da suke kai kawai sai su mitin ciwon su me su kashe shi kawai an gane su kashe shi kuma malamin sai na Allah amma idan irin su rigi-rigi ne da yan uwansa ba ruwansu da su yanzu jiya ina jin wani malami da sunan malinta wani wawan balarabe ya zo ya zauna a kujera yana cewa wai daga wai ya zo zawiyan nan da ƙarshe da ya ce dusu shaida wanda suke wannan majalisun an gafarta musu jama'a wa mai ya rufe zunuba illallah wannan abin da wani ana faɗa ga abin a waya na yanzu in ana faɗa sai ka zaci mai shari ake musu yan ɗariƙu ba addini suke ba yan ɗariƙu yan iska ne barna suka shigo da ita cikin addini wallahi wannan duba sunansa addini ba addini ya yi gabar sun yamma mun ce yan ɗariƙu asalin wanda suke ɗariƙar ba yan bimu ba so mu akwai yan bimu ko yi suke yi amma wanda yake kan asalin cikin abin ko wallahi ba addini suke ba mutum ya yi rawani ya yi kaza kuma ya zo yana ƙarya in za ka nemi gafara ka neme ta a wajen wa duk annabawa shine ma'ana rabbana rabbana rabbana da muke ta me muke ta karantawa an gane kuwa amma in ya zama wani zai zo kawai ya kalli mutane a taro ya ce ku je an gafarta muku to akwai damuwa mu Allah muke roƙa ya gafarta mana muna roƙonsa kuma da me ya gafarta mana Allah ta'ala ya mana sutura yau dai za mu ji kuma daga cikin ta'addancin yahudawa shine mai tsanan mala'iku an gane musamman mala'ika jibril amma aya da za mu karanta ita ce wa laqad ja'akum Musa bil bayinati mu ja'a rama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الله تعالى يكيشوا ولقد جاءكم موسى بالبينات كما حقيقة النبي موسى يضمك دا وتهجوجي بيننوه ثم اتخذتم العجل من بعده sannan sai kuka riƙi ɗan maraƙi a matsayin abin bauta bayansa bayan ya je ganawa da ubangiji wa antum zalimuna alhali kuna azzalimai wa iz akhadna mithaqakum Allah ce kuma kuma mun riƙe alƙawarin ku rafa'na fawqakum tur sannan mun ɗaukaki dutse a saman ku khudhu ma atainakum bi quwwa muka ce ku riƙi abin da aka ba ku da ƙarfi da gaske wasma'u sannan ku ji qalu sami'na wa asaina suka ce mun ji amma fa ba za mu yi da'a ba wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim sannan an gauraya son bautar dan maraki a zukatansu saboda kafircin su kul kace bi isa ma ya'murukum bihi imanukum wato tur da abin da wannan imani naku yake umartan ku da shi na bautar dan maraki in kuntum mu'minin in har kun kasance masu imani a rayawar ku kul kace in kanat lakum ad-daru al-akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas kace in har gidan lahira aljanna kenan da take wajen Allah wato taku ce ku kadai koma bayan sauran mutane to fatamanna wal maut to ku fatan ku mutu in kuntum sadiqin in kun kasance da gaske ciki abin da kuke faɗa Allah ya ce walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba fatan haka ba saboda abin da hannayensu suka aikata wallahu alimun bil zalimin Allah masani ne ga azzalimai wala tajidannahum kuma wallahi zaka same su ahrasan nasi ala haya wato mafi kwadayin mutane akan rayuwa ma'ana suna son rayuwa matuƙa wa min alladhina ashraku wato har ma sun fi mi waɗanda suke masu shirka mushrikai kenan son rayuwa yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana ɗayan su yana fata da burin ya rayu shekara dubu wa ma huwa bimuzahzihihi min al'adabi ay yu'ammar wato tsawon rayuwar kuma wato ba zai wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi ay yu'ammar wato wannan doguwar rayuwar ko da ta ba za ta nisantar da shi daga azabar ubangiji ba wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne da abin da dangane da abin da suke wato ainihin aikatawa ولقد جاءكم موسى بالبينات بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة hakika annabi Musa ya zo muku da wato hujjoji bayyananu ai bid dalalatil wadiha wato da hujjoji fayyataccu wal mu'jizatil bahira da kuma mu'jizozi wanda suke masu rinjaye kina annabi Musa ya zo da hujjoji da kuma mu'jizozi yana da mu'jizozin da daga cikin ya jefar da sandar sami sannan Allah ya bashi mu'jizar tufan wal jarad wal qummala wad dafadi wad dama ayat duk waɗannan ayoyi ne wala na Musa tisa ayatin bayyinat kenan waɗannan ayoyi ne da Allah ba shi sandarsa dai ita ne tafi shahara ko idan ya jefa ta fa idza hiya hayatun tas'a an gane fa idza hiya thu'banun mubin wannan kenan thumma takhastumul ijla min ba'di to amma duk da sun ga waɗannan ayoyi da hujjoji bayyanannu maimakon su mi ƙauya su gaskata shi ko su bauta wa Allah shi kadai sai suka riki dan maraki a bayansa ya tafi gana da ubangiji kafin ya dawo samiri ya rudar da su me sun ga wannan dan maraki wannan lahu kuwar yawa yana yana wannan shikenan sai suka riki dan maraki a matsayin me ya rudar da su cewar haza ilahukum wa ilahu musa fanasi an gane wannan kenan wa antum zalimun alhali kuna wato masu zalunci karkashin wannan kenan bauta wani Allah zalunci ne ko tun da gashi Allah ya ce da suka riƙe ɗan maraƙi ɗin nan kun ga sai Allah ya kira su da azzalimai shi yasa duk wanda yake sau da yawa za ku gami kalman zalunci in tabo a alqur'ani shirka ake nufi an gane wal alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin bi shirkin inja annabi sallallahu alaihi wasallam sannan inna shirka can la zulmun azim kinan babban azzalimi shine wanda yake cewa wani Allah Allah ko yake cewa me bautar wani ma misali yake ɗaukan bauta ya ba wani Allah wannan kuma kiristoci sun yi yahudawa sun yi ‘yan ɗari kuma me suna yi wannan shine zancen gaskiya ko jiya na ƙara jin wani bidiyo wani ɗan ɗari ɗaya ce sun yarda da salatin annabi amma salatin fati ta fita annabi Allah ya sauye iya maganar kenan Allah ya tabbatar da mu akan shari'a Allah ya sa mu mutu akan shari'a Allah ya kare mu daga hanyoyin bata an gane wannan hanyoyi ne na bata duk wanda Allah ya tabar da shi kuma ba mai shiryar da shi Allah ta'ala ka shiryar da mu su ma batattun Allah ka shiryar da su don haka dai zalunci ne shirka ma Allah haɗa Allah da wani a wajen bauta sunan shi zalunci Allah ya tsare mu daga shirka wa iz akhadna mithaqakum Allah ya ce kuma mun riƙe alƙawarin ku rafa'na fawqakum tur sannan mun ɗaukaki dutse a saman ku alƙawarin ba a ba su ba sai da aka ɗaga dutse suna kallon shi suka karɓa muka ce da su khudhu ma atinakum bi quwwa wasma'u ay istajibu wa ati'u ku karɓi abin da aka ba ku da gaske kuma ku saurara ai ku amsa ku yi da qalu sami'na qaulaka suka ce mun ji maganar ka wa asaina amraka amma mun saba umarninka قال أهل المعاني أهل المعاني سكي تشوا إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم يهودا بس فدح كذا باكبا ولكن لما سمعوه سيدي عند سكا جوا نار القول وتلقوه بالعصيان suka fuskance shi da saba mishi ko fa nusiba zalika ila alqawl ittisa'an to sai aka jingina haka din to zuwa ga magana saboda yalwar zance ai kamar mutum ya faɗa ne mutum ka ce yi bai ba ai kamar ya ce ba zan yi ba ne yawa to su ma haka ne bayan sun faɗa da harshen su bane a sai na ɗin amma an ce su yi sun isi to daidai yake da sun ce mi ba za mu yi ɗin ba wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim ai hubba al-ijli wato sannan an gauraya a cikin zuciyansu san dan maraki wato saboda kafircin su ai ma'anahu udkhila fi qulubihim hubbul ijla wa khalataha wato an shigar da son ɗan maraƙi a zuciyarsu kuma ya gauraya a cikin zuciyarsu ka ishrabin launi li shiddatil mulazama kamar dai cakuduwar kala saboda tsananin haduwa yuqalu ana ce fulanin mushrabul launi idza ikhtalata bayaduhu bil humra wato idan mutum jansa ya hadu ko farinsa ya hadu da ja sai a ce me mushrabul laun mai gaurariyan kala qawluhu azza wa jal fadan Allah madaukaki qul bi sama ya'murukum bihi imanukum an ta'budu al ijla min dunillah wato kul ka ce bi sama ya'murukum bi imanukum tur da abin da imanin ku ke umartan ku da shi an ta'budul ijla da ku bauta wa dan maraki min dunillah koma bayan Allah ai bi sa imanun ya'murukum bi ibadatil ijl ai tur da imanin da zai na umartan ku kuna bauta wa dan maraki in kuntum mu'minina bi za'mikum in kun kasance masu imani ne ku a rayawar ku jama'a wannan ayar za ku ga daga cikin mafhum nata abin da za mu fahimta shine me tana gargadi da jan kunne akan abin da ya shafi shirka to idan mai wa'azi ya zo ba zai ce wa mutane kar ku yi shirka ba shirkan kuma ga ta ana ta yi to me amfanin wa'azin tafarki na farko na tsira fa shine mutane zama masu tauhidi to amma sai ka ga mutanen mu har mu an gayyace mu anguwar mushrikai kawai sai mutum ya ta magana akan falalar sada zumunta da falalar zikiri wannan bai dame su ba me matsalar su shine shirka idan mutane suka zama masu tauhidi za su rayu cikin aminci yawwa idan mutane suka zama masu tauhidi Allah zai bude musu albarkatun sammai da ƙasai idan mutane suka zama masu tauhidi za su samu nutsuwa tattare da su amma idan da shirka du tashin hankali da rashin zaman lafiya da masifu an ringa ganin su iri iri kenan da ɗebewar albarka don haka tauhidi kira zuwa ga tauhidi yana da me yana da wato muhimmanci shi yasa in ka je wajen malami ya ringa karantar da kai littafai da na luga da na adabi da na kaza kaga ba tauhidi ko to ka nemi malamin da zai koyar da kai tauhidi da abin da yasa yan dariku suka bata kenan littafan da suke kawai littafai ne na luga da haka littafai ne da babu sai ka ga mutum ya yi shekara ashirin yana karatu ko amma bai littafin tauhidi guda ɗaya ba to in bai yi tauhidi ba bai san Allah ba ai da wuri za a ja shi ya bata shi yasa karatun tauhidi abu ne da yake da me yake da muhimmanci kuma a bashi muhimmanci Allah shiryar da mu Allah ya ci gaba da cewa dangane da Yahuda kul ka ce in kanat lakum darul akhiratu inda Allah to in har gidan lahira naku ne da yake wato in kanat lakum darul akhiratu inda Allah wato in har gidan lahiran da yake wajen Allah naku ne ko wadhalika anna al-yahuda da'u da'awa batila mithla qawlihim yanda sha'anin yake lalle Yahudawa sun yi ikirarin ikirarori na ƙarya kamar faɗin su lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda wato wuta ba za ta shafi in ba sai wasu kwanaki kididdigaggu fa kazzabahumullahu azza wa jalla sai Allah ya ƙaryata su wa alzamahumul hujja ya lazumta musu hujja fa qala yace qul lahum ya muhammad ya muhammad ka ce da su kun ga nan ma ya ƙarya suka ce wallahi ra aljanna me tasu ce su kadai yawwa in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah yani aljannatu inda Allah wato in aljannar da take wajen Allah ta kuce khalisatan ai khasatan wato keɓance ku kadai min dunin nasi koma bayan sauran mutane fatamannawul maut ai fa'riduhu was'aluhu to ku so mutuwa kuma ku roki ku mutu li'anna man alima anna aljannata ma'awahu hanna ilaiha domin duk wanda ya san aljanna ce makoma zai bege ya tafi an gane yanzu mu yanzu a ce muna da tabba za mu tafi aljanna da Allah ba za mu so mutu ba in ka mutu gajiyar duniya da bacin ran iyalai da na yaya da na abokan kasuwanci duk ka riga kame ka rasa shi ka tafi aljanna to su ma yahudawa ai talauci ne yasa suke zuwa su ci bashin banki bashin kuɗin ruwa ko talauci ne yasa da kaskantuwa suke neman taimakon kasashe su zo su taimake su ko to in har aljanna ta su ce su roƙi su mutu mana wala sabila ila dukhuliha illa ba'da al-maut kuma ai babu makawa babu hanyar tafiya aljanna sai mutun ya mi ya mutu Allah ya tsare wata ran ku dishe wannan wani ya ce maka yanzu ya tafi aljanna tun bai mutu ba wallahi ni tsoro suke ban suna maganganu ko dan wiwi ba magana da suke Allah ya shiryar da mu fastajiluhu bitamanni to ku fatan wannan wato ku yi fatan ku mutu ɗin ta hanyar buri ku yi buri ku mutu in kuntum sadiki na fi qaulikum in har da gaske kuke a maganganun ku to ku wato ainihin yi fatan mutuwa saboda duk daɗin da kake ji a duniya ai daɗin aljanna ya fi shi ko to in ka ce taka ce aljanna taku ce to me kuke jira a duniya me yasa kuke shan wahala da mu ku yi fata an gane kuwa Allah ya ce qala Allah ta'ala Allah ya ce walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim har abada ba za su yi fatan haka ba saboda abin da suke aikatawa munana da hannayensu can Allah ya ce qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya ulillahi min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin to sai Allah ya ce qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum ina ba ku san mutuwa to za ku haɗu da ita an gane kuma cikin walakanci ma suke mutuwa in kun je kasashen da yahudawa suke ba sa mutuwa sai an kai su gidan reno suna kashi a jikinsu wani yana musu tsawa yana gaura musu mari yana wanke musu kashi haka suke mutuwa an gane so da basu ba Allah ba sai Allah yake walakantar da su don haka dai Allah ya ce walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wato har abada ba za su yi fata ba saboda abin da hannayensu suka aikata na laifuka da ilmin annan fi da'awahum kadhibuna domin sun sani cewar a wannan ikrari da suke su makaryata ne wa arada bima qaddamat aydihim abin da Allah ke nufi da abin da hannayensu suka gabatar ai ma qaddamuhu min al'amali ai abin da suka gabatar na ayyuka munana wa adafaha ila al-yadi duna sa'ilil a'dha'i Allah ya jingina wato aiki zuwa ga hannu sabanin sauran gabbai li'anna akthara jinayatil insani takunu bil yadi domin yawancin laifukan mutum da hannayensa yake aikatawa fa udhifa ila al yadi a'maluhu wa illam yakul lil yadi fiha amalu sai ake jingina ayyukan bawa zuwa ga hannunsa ko da hannun bai aiki ba yawancin ta'addancin dan adam da me yake da hannu yanzu da masu fashi da makami da masu fashi da mukami da mi suke du da hannu ne hannu ne zai kwarbana an gane don haka shi hannu din nan shi yasa yawancin ayyuka sai Allah yake mi jingina shi zuwa gare shi kun gana Allah ya ce mi ba za su yi fatan mi mutuwar ba saboda laifukan da suke aikatawa sun san makomar mai irin aikata wannan laifin laifi ko ba wanda ba su aikatawa laifi na kisan kai laifi na zina laifi na luwaɗu laifi na zina ma da dabbobi duk wannan fa yahuda su suke kawo mana shi duk wani laifi da barna su suke mi su suke shigo mana da shi wala tajidannahum kuma wallahi zaka same su allamu lamul qasami wannan lamun din ta rantsuwa ce wa nunu ta'kidun lil qasami nunun din nan tabbatarwa ne karfafawa ne ga rantsuwar taqdiruhu qaddarawarsa wallahi la tajidannahum ya muhammad yani yahud Allah ya ce wallahi tabbas zaka same su ya kai muhammad waɗannan yahudawa ahrasan nasi ala mafiya kwaɗayin mutane akan rayuwa wa min alladhina ashraku har ma sun fi waɗanda suke masu shirka kwaɗayin duniya kenan mushrikai suna kwaɗayin duniya haka ne to amma yahudawa sun tsere musu wajen kwaɗayin duniya sannan malamai suka ce nan ta zo haya na kira shi bai hude ba sai rayuwa mai daɗi ba ma kare mutu ai mu ne muke ga suna jin daɗin rayuwa wallahi ba sa ji ka je ƙasashen su ka gani za ka gami mutum yana da ya uku hudu biyar amma ya tsufa kuma ya yi tukuf in bai fita ya nemo abinci ba ko zai kwana da yunwa wannan daɗin rayuwa ne to haka fa suke rayuwar ko mutum daga ya tsufa ‘ya'yansa sai su ɗauke shi su kai shi gidan reno shi yasa suke da gidaje na me kula da tsofaffi in ka dai ka ga rayuwar rayuwa ce ta bala'i da masifa suke amma duk da haka suna kwaɗayin su ta irin wannan rayuwar me yasa saboda sun san abin da za su je su tarar gobe ya fi yadda suke ciki yau so da mu dama addoniya sijinul mu'min wa jannatul kafir yawa kafiri diyan da ka gan shi a talauci da fatara kamar za ta halakar da shi ko to in ya je lahira nan ne zai ga talauci da fatara yawa a duniya a haka mumini kuma diyan da kaga yana walwala yana jin daɗi yana more rayuwa to jin daɗi sai ya je ina aljanna can ne za a yi shugul na asabar jannat lema fi shugul fakihuna hum wa azwajun fi zilalin alal araiki muttaki'un an gane sannan Allah ya ce lahum fiya ma yasha'una ko lahum ma yasha'una fiya kenan waladaina mazid Allah ya ba mu aljanna don haka yuridu wa ya tamanna ya waddu din nan yuridu wa ya tamanna ɗayan su yana so yana buri ahadum ɗayan su kenan law yu'ammaru alfa sana ina ma wato a da shi shekara dubu Allah ce wa ma huwa bi muzahzihihi muba'idihi min al'adabin nar ay yu'ammar an gane wato Allah ya ce ko da za a rayar da shi wannan ba zai nesantar da shi daga me daga wato wuta ba ai tsolo umrihi la yunqidhu ai tsawon rayuwar da zai a duniya ko to baya mai tseratar da shi daga azabar wuta wallahu basirun bima ya'malun sala Allah mai gani ne da abun da suke mi suke aikata nan yakub ya karanta mi da ta'un an gane wallahu basirun bima ta'malun kenan kuma Allah yana ganin abun da kuke mi kuke aikata kada ku koyi da su kenan an gane kada ya zamo mi burin ku rayuwar duniya ya zamo ina ne burin ku lahira yawa ya zama mutum yana aiki kuma yana tuna akwai lahira kun ga su me yasa ba sa son mutuwan bi ma kaddama ta aidihim munanan ayyukan da suke aikatawa kenan kai ma in baka aikata aikin alkhairi baka fatan ka me ka mutu shi yasa mumini in ya zo mutuwa yana fatan haduwa da Allah saboda rahmar ubangiji amma yana tsoron me zulumin shi to su ba su da alkhairi shi yasa iya abin da suke tsoro shine me shine zunuban nasu Allah ya shiryar da mu sai Allah ta'ala ya ci gaba da mana bayanin ta'addancin su yanda ba iya annaba suka tsana ba har mala'iku sai gashi Allah ta'ala yake cewa
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون جزاك الله خيرا الله تعالى يشي قل من كان عدوا لجبريل قل كشي من كان عدوا لجبريل دون دي كسن شي أبو تنغابا يدور تنسى جبريل كو فإنه نزله على قلبك to hakika shi jibril ya saukar da alqur'ani a zuciyarka bi idnillahi da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi sannan yana gaskata abin da ke gaba gare shi wato ya gabace shi wa hudan sannan shiriya ne wa bushra lil mu'minin sannan bishara ne ga mu'minai man kana aduwwan lillah duk wanda ya kasance wato mai adawa da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa rusuli da manzanninsa wa jibril da kuma jibril wa mikala da Mika'il fa inna Allah aduwwul lil kafirin to lalle Allah mai adawa ne ga kafirai wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat kuma hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu zuwa gare ka wa ma yakfuru biha illa al fasiqun ba waɗanda suke kafircewa mata sai waɗanda suke fasikai aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum shin kowane wato duk lokacin da aka yi alkawari da su wani alkawari sai sashi su warware daga cikinsu bal aktharuhum la yu'minun ba haka ba da yawa daga cikinsu ba su gaskatawa walan ma ja'ahum rasulun min indillah to yayin da manzo ya zo musu daga wajen ubangiji musaddiqul lima ma'ahum to yana gaskata ko yana wato yana gaskata abin da ke tare da su na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wato sai sashin yahudawa suka wato ainihin yi watsi da littafi da Allah ya saukar wato waɗanda aka ba su littafi sai suka yi watsi da littafin da Allah ya saukar a bayansu ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su sani ba Allah ta'ala yake cewa qawlu azza wa jal qul man kana aduwwan li jibril fa innahu ya'ni jibril nazzalahu ya'ni alquran wato qul ka ce man kana aduwwan li jibril duk wanda ya kasance yana adawa da jibril ko an san mala'ika jibril shine aminul wahyi an gane shi babban aikinsa shine me isar da wahayi zuwa ga annabawa to yahudawa sai suka tsane shi me yasa sun san yana sakowa da alkhairi wanda da shi ne zukata suke zamowa rayayyu an gane to ba sa so Allah ya saukar da shari'a ba sa so Allah ya saukar da wani mai alkhairi ai za mu zo ma ya waddu alladhina kafaru min ahli kitabi walal mushrikina ay yunzala alaikum min khairin duk wani alheri su mushrikai da ahlul kitabi wannan yahudawa ba sa so Allah ya saukar da shi akan bayi an gane to me saukar da wannan alkhairin wanda ta wasiɗarsa alkhairin yake zuwa ko sai suka tsane shi an gane kun ga sun tsane shi suka sa mana tsanansa kun ga daga ƙarshe mi abin da yake saukowa da shi zaka saurara ba ka saurara ba wannan kenan don haka shi jibril nazzalahu ya'ni yani wato fa innahu yani jibril nazzalahu yani alquran wato shi jibril shi wato ya saukar da alqur'anin kinatan an ghairi mazkur nan kina ne daga barin abin da ba ambata ba ala qalbika ya muhammad a bisa zu akan zuciyarka bi idnillahi bi amrillahi wato da umarni na Allah kamar da can Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin sannan kuma fa ba sa sakuwa sai da umarnin Allah wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik yawa in kaga jibril din ya sako to umarni ne na ubangiji dan haka dai alqur'ani ma da jibril ya sako da shi to da izini ne nawa na Allah musaddiqan muwafiqan lima bayna yadayhi lima qablahu min alkitab sannan wannan alqur'ani yana dacewa da abin da ya gabace shi na littafai dan haka abin da qur'ani ya zo da shi shi abin da sauran littafai ma me suka zo da shi shi yasa an da zaka dauko a taura da injila wacce ba a jirkita ta ba zaka ga wani abu da ya ci karo da mi ba da alqur'ani ba yawwa wa hudan sannan qur'ani shiriya ne wa bushra lil mu'minin sannan bishara ne ga mu'minai masu imani Allah ya sanya mu cikin su qawlu azza wa jalla fadin Allah mabuwayi madaukaki man kana aduwwan lillah Allah ya ce wanda ya kasance mai kiyayya ga Allah wa mala'ikati da mala'ikun Allah, wa rusuli da manzannin Allah, wa Jibril da mala'ika Jibril wa Mikal da wannan mala'ika Mikal ko Mika'il, shi kuma shi yake kula da mai tsirrai ko? Khassahu ma bi zikri, nan Allah ya keɓance waɗannan mala'iku bayan ya ce wa mala'ikati, amma dawo ya ce wa Jibril wa Mikala ko? To, khassahu ma bi zikri min jumlatul mala'ika ma'a dukhulihi ma fi qawli wa mala'ikati tafdilan wa takhsisan. Na Allah ya keɓance su duk da sun shiga cikin wa mala'ikati domin keɓance su da kuma fifita su an gane kenan cikin mala'iku suna da falala shi yasa nabin ya tashi qiyamul layl yake Allahumma rabba jibril wa mikal ko wa mika'il wa israfil ko yake ambaton saboda falalan su wal wawu fiha wawun a cikin wannan aya bi ma'ana au an gane tana dauke da ma'ana ne na au ya'ani yana nufin man kana aduwwan li ahadi haula'i duk wanda ya kasance yana adawa da ɗayan waɗannan fa innahu aduwwun lil kulli to duk yana adawa da su in kai adawa da Allah daidai yake kai adawa da mala'iku da kuma mai manzanni in kai adawa da ɗaya daga cikin mala'iku daidai yake da kai adawa da duk mala'iku in kai adawa da manzo ɗaya daidai yake da kai adawa da sauran mai manzanni shi yasa lokacin da su yahuda suka ce nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di mu kuma muminai muka ce la nufariqu baina ahadin min rusuli kun ga bambancin su suka ce mun gaskata wasu mun kafirce wasu muminai kuma suka ce duk mun yi imani da manzanni na ubangiji ta'ala لأن الكافر بالواحد كافر بالكل domin wanda ya kafirce wa ɗaya cikin manzanni ko cikin annabawa me to daidai yake da wanda ya kafirce wa duka shi yasa Allah zaka ji alƙur'ani yana cewa kazzabat adun al-mursalin kazzabat samud al-mursalin kazzabat qaum lut al-mursalin ai sabo ba duk annabawan suka kafirce ba ɗaya ne annabin da aka turo musu to amma wanda ya kafirce wa ɗaya tamkar ya kafirce wa me duka ne saboda maɓuɓɓugar tasu ɗaya ne duka da guri ɗaya suke an gane kuma sako iri ɗaya suke isarwa cewar mai ubudullah wala tushriku bi shay'a ku bautawa Allah mutane kada ku shirka da shi shi yasa mu yanzu me ya laifin mu dan mun ce mun yi ittifaki shi wani du suna da falala da daraja ko amma mu ajiye su mu bautawa Allah ko mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yadda ba in ko ba su yadda ba to bauta musu suke domin in ba bauta musu sai su yi muna bauta ibnu taymiya dan Allah na littafa ibnu taymiya muka karantar guda nawa anan kun taɓa ji muna ambatansa da wani abu na siffar bauta ko wani abu kawai alkhairansu ne su ma shehunan in sun yi rubutu kuma malamai ne su ɗauko littafin su karanta mana amma ranar da suka fara karanta da littafin su za ku gane ba ma musulmai ba ne fa inna Allah adu lil kafirin to lalle Allah yana adawa da ni kafirai wa qara ibn kathir jabril an gane bi fathil jim kenan ja wa ghayr mahmus ba tare da hamza ba bi wazni fa'lil haka ya karanta jabril قال حسان شيسا حسان دان ثابت يجي وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقرأ حمزة الكسائي وخلف بالحمزة بالإشباع والإشباع جبرائيل هكا سكا كانت بوزن سلسبيل وقرأ أبو بكر جبرائيل أنغاني شيكم شعبة هكا كانت وقرأ الآخرون بكسر الجيم غير محمود جبريل كنا أنغاني wa mika'il qara abu amr wa yaqub wa hafs mikala maimakon mika'il sun karanta mikala bi ghairi hamzin qala jarir abadu saliba wa kazzabu bi muhammadin wa bi jabra'ila wa kazzabu mikala nan ya kawo ma bait ne nuna maka ana iya cewa mi mikal wa qara nafi abu ja'far bil hamz wal ikhtiras an gane abi duniya shine mi bi wazni mi mi fa'ila kenan mika'ila kenan وقراء الآخرون بالهمز والإشباه بوزن ميكائيل وانا دي قراءة ne an gane duk kuma da wanda mutum ya karanta yayi walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat Allah ce kuma hakika mun saukar maka da ayoyi bayyananu wadihat fayyatachu wa mufaddalat mufassalat kenan wanda suke fayyatachu bil halal wal haram wato suna dauke da bayani na halal da haram wal hududi da iyakoki wal ahkam da hukunce hukunce wa ma yakfuru biha illa al fasiquna al kharijuna an amrillahi azza wa jalla ba masu kafircewa da ayoyin nan sai fasikai waɗanda sune suke fita daga barin umarnin ubangiji Allah ya tsare mu Allah ya ce awa kullama wawul atafi dakhalat alaiha alif al istifham wato nan wawun ce ta atafi ta shiga mi wato alif al istifham ta shiga shin kowane lokaci ahadu ahdan ko yani yahud in suka yi wani alkawari su yahuda din nan ahadu la in kharaja muhammadun la yu'minun nabi sun yi alkawarin cewar idan muhammad ya zo za su gaskata shi falamma kharaja kafaru bihi yayin da ya fito sai suka kafirce masa nabadahu tarahahu wa naqadahu fariqun tawa'ifun minhum al-yahud wato sai sashin su ba duba kenan ko sai su warwana wannan alkawarin sashin su ba duba daga cikin ba duba akwai abdullahi bin sala shi da ya zo ya ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fuskar ba fuska ne ta me ta wato ainihin makaryaci ba an gane sannan sai ya ce zai tambayi annabi sallallahu tambayoyi ba wanda ya sani sai annabi sai ya ce me abincin farko da yan aljanna sun shiga za su ci an gane sannan me alaman tashin alkiyama na farko sannan yaushe ɗa yake kama da babansa ko ya kama da dangin uwarsa annabi ya ce yanzu jibril ya sanar da ni sai abdullah bin salam malamin yahuda ne ko sai ya ce zaka aduwul yahud min al mala'ika an gane ya ce ai jibril din nan da ka ambata shine abokin gabar yahuda sun tsane shi ba sa san sa an gane da haka annabi sallallahu da ya bashi labari shi in aljanna sun shiga aljanna ga abin da za su fara shi an gane idan wannan alamu tashi alkiyama ga abin da zai fara faruwa wuta ta zo daga gabashin duniya ta tattara mutane sannan idan har wannan wannan yaushe yaro zai kama da ubansa ko ya kama da dangin uwarsa annabi da ya gama faɗa masa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah an gane to dan shi yasa Allah ya ce sashin su ne suke warware wannan alkawari bal aktsarum la yu'minun Allah ya ce ba haka ba da yawa daga cikin su ba su yi imani Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillah wato yayin da manzo ya zo musu daga wajen ubangiji yani Muhammad yana nufin Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqu lima ma'ahum to yana gaskata abin da ke tare da su nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wato sai sashin waɗanda suke mazuwa littafi suka yi watsi da littafin Allah a bayan bayan su yani taura wato yana nufin at-taura ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su sani an gane maimakon su yi imani da manzon da ya zo ko kawai sai suka je suka kama sihiri shi yasa gobe da zamu karanta kenan wata ba'u za mu ji cewar sai mutane su ce ai yahuda kenan ba sa tsafi duk duniya ba wanda ya kai su tsafi ba kwa ganin ko a satellite ba suna da tashoshin magic ba ma me ma'anar magic wannan ai tsafi iri biyu ne ko a ya kulle kulle ko a zo a rufa ido to duk biyun suna yi matsafa ne in mun karanta gobe za mu ji insha Allah da suke annabi sallallahu alaihi wasallam tsafi sihiri ko kenan suna yi sannan irin fa'ida ne zaka ana ganin ta a fili in ka je wannan magic din da za a kwantar da mutum a sa zarto a raba shi biyu ba shine rufa'ida ba kai gaba ɗaya zuciyarka ta gama tsinkewa daga baka ga mutum ya haɗe don haka yahudawa masharrantar mutane an gane kamar yadda na faɗa mana kuma waɗannan ayoyi ya kuma musulmai ba iya suna faɗa mana ya yahudawa suke saboda mu guje su yawwa mu guje su kalmi koyi da su shirka a tsibirin laraba yahudawa suka kawo ta rabuwar kai yahudawa suke kawo shi duk wata fitina yahudawa ne Allah tsare mu daga sharin Yahuda insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi a wattaba'u an gane yawa saboda wannan aya tana bukata a ce farkon karatu za a bude da ita Allah ta'ala ya fahimtar da mu wannan littafi nashi wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah